ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم yana daga addu'ar annabi sallallahu alaihi wa sallama Allahumma inni as'aluka al-huda ya ubangiji Allah ni ina roƙon ka shirya Allahumma inni as'aluka al-huda ya ubangiji Allah ni ina roƙon ka shirya wattuka da tsoron Allah wattuka da tsoron Allah wala fafa da kamewa gabarin yin abin da ba daidai ba walgina walgina kuma ina roƙon ka wadata zuci da ta bayyane rawahu turmuziyo turmuzi ne ya rawaita اللهم اغفر لي ذنبي يا أبنجي الله كغفرت من ذنبينا ووسع لي في داري كما كيلوتا من أجل جدانا وبارك لي فيما رزقتني kuma ka yi min albarka a cikin abin da ka azurta ni da shi. Rawahu Tirmidhiyo Tirmidhi ne ya rawaito Qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa الدعاء هو العبادة روكان الله شيني تنصر بوتر الله الدعاء هو العبادة روكان الله شيني تنصر بوتر الله الدعاء هو العبادة Roƙon Allah shi ne tsantsar bautar Allah. Sun makara a ƙaunar Allahi ta'ala. Sannan ya karanta faɗin Allah maɗaukakin sarki. وقال ربكم ادعوني وقال ربكم ادعوني وقال ربكم ادعوني Ubangijinku Allah ya ce ku roƙe ni, astajib lakum ni kuma zan amsa muku. Inna allazina yastakbiruna an ibadati kaga waɗanda suke yin girman kai gabarin roƙo na bukatunsu sai da kulu na jahannama dafirina da sani za su shiga wata jahannama suna kaskantattu sai da kulu na jahannama dafirina da sani za su shiga wata jahannama suna kankantattu wa min من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم yana daga addu'ar annabi sallallahu alaihi wa sallama Allahumma inni as'aluka al-huda ya ubangiji Allah ni ina roƙon ka shirya wattuka da tsoron Allah wal afafa da kamewa gabarin yin abin da ba daidai ba wal gina da wadatar zuci da ta bayyane Allahumma gafir li zambi ya ubangiji Allah ka gafarta mun zunubina wa wasili fi dari kuma ka gafarta mun ka yalwata mun a cikin gidana wa wasili fi dari kuma ka yalwata mun a cikin gidana wa barik li fi ma razaqtani kuma ka yi mun albarka a cikin abin da ka azurta ni da shi Allahumma gafir li zambi Ya Ubangiji Allah ka gafarta mun zunubi na wa wasili fi dari kuma ka yalwata mun a cikin gidana wa barik li fi ma razaqtani kuma ka yi mun albarka a cikin abin da ka azurta ni da shi rawawa turmuziyo turmuzi ne ya rawaito kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa الدعاء هو العبادة روقان الله شيني تنصر بوتر الله الدعاء هو العبادة روقان الله شيني تنصر بوتر الله وقال وقرأ ثم قرأ قول الله تعالى sannan ya karanta faɗan Allah madaukakin sarki وقال ربكم ادعوني ubangijinku Allah ya ce ku roƙe ni astajib lakum ni kuma zan amsa muku إن الذين يستكبرون عن عبادتي kaga waɗanda suke girman kai gabarin roƙo na bukatunsu sai da kulo na jahannama da akirina da sanu za su shiga wata jahannama suna kaskantattu ومن دعائه صلى الله عليه وسلم ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم سنة دقاء الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم الله أسألك الهدى يا أبنجي الله ني إنا روقان كشريا واتقى دقوران الله والعفافا دكاميوا قبل ين أبن دبا daidai ba walgina kuma ina roƙon ka wadata zuci da ta bayyane rawawa turmuziyo turmuzi ne ya rawaito Allahumma gafir li zambi ya ubangiji Allah ni ina roƙon ka gafarta mun zunubi na wasili fi dari kuma ka yalwata mun a cikin gidana wa barik li fi ma razaqtani kuma ka yi min albarka a cikin abin da ka azurta ni da shi rawawa turmuzi yo turmuzi ne ya rawaito ina fata an gane wancan karatu da aka yi yana daga tsantsar bautar Allah bawa ya zama ba shi da wata bukata sai ya mika ta wajen Allah subhanahu wa ta'ala mun faɗa sai da Aisha radiyallahu anha ta ce mai gidanta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai guce ba yana umartar su ko mun kankantar bukata to sun roki Allah ya ba su abin da za su yi wannan bukatar ta su hatta gishirin miya na gida yana cewa su roki Allah hatta takalmi in ya tsinke hancin takalmi in ya tsinke ba su guce ba suna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ba su damar da za su gyara hancin takalmi to ya kuma sauran bukatu to da duk abin da ya taso mutum ya roƙa sai dai kurum abin da yake damun mu muna da gaggawa a cikin ainihin wato san ganin biyan bukata dan adam yana da gaggawa so yake da ya roƙi Allah da safe to da hantsi ya ga an amsa masa da ya roƙi Allah da rana da yamma ya ga an amsa masa da ya roƙi Allah da yamma da daddare ya ga an amsa masa da ya roƙi Allah yau gobe kurmi ya ga wannan bukatar ta biya alhalin ba haka labarin yake ba Allah subhanahu wata'ala yana da manyan bayin Allah annabawa da manzanni manya manyan su sun roki Allah amma ba nan take amsa musu ba kuma ya ce ya amsa annabi Musa da annabi Harun sun roki Allah subhanahu wata'ala bukata kuma Allah ya ce a hakika an amsa muku wannan abin da kuka roka amma sai da suka shekara 40 ba su ga wannan abin ya bayyana ba shekara arba'in sai bayan shekara arba'in sannan abin da ya ce ya amsa musu abin da suka roƙa ɗan sai bayan shekara arba'in sannan aka ga wannan abin ya bayyana kaga an amsa saboda haka babu yadda za a yi bawa ya yi roƙo sai Allah ya amsa masa sai dai kurum bayi suna da gaggawa idan ka roƙi abu ko dai Allah ya baka wannan abin nan take wannan abin da ka roƙa irinsa baki fari ja kore dogo mai kaza mai kaza mota aka roƙa gida aka roƙa kayan sawa aka roƙa wata bukata aka aka nema Allah ka baiwa ɗata miji na kwarai Allah ka baiwa ɗana mata ta kwarai Allah ka ba mu gida mai yalwa Allah ka warkar da ciwon da yake damun wane Allah ka kawo wadata ciniki nake Allah ka kawo mun abokan ciniki da yawa Allah ka mun albarka a cikin abin da nake roƙo na wadata Allah ka yi kaza Allah ka yi kaza Allah ɗa nake nema mai albarka Allah ɗa nake nema mai albarka Allah ka bani yaya kai musu albarka duk dai abubuwa da ake roƙa to idan dai an roƙa Allah subhanahu wataala zai amsa idan da ba za a amsa ma ba za ma a barka ka roƙa din ba sai a hana ki ki roƙa sai a hana ka ka roƙa duk yadda za ka yi ka roƙa din ba za a baka dama ka roƙa ba sai ka rika jin kai dan wane ne kai kana kaza wannan kadai ya isa ya sa ka samu kaza sai a hana ka ainihin roƙa saboda haka wanda aka ba shi dama ya yi roƙo to za a amsa masa to kare ya gaggawa ba a gaggawa a wajen ainihin neman amsawa Allah ko dai ya amsa maka wannan abin da ka roƙa ko kuma ya canja maka da wani abu wanda ya fi wannan abin alheri ko kuma da annaba za a ɗoro maka wani bala'i ka rasa yadda za ka yi da shi to ka roƙi Allah ainihin wani abu sai bai baka wannan abin ƙarara ba kuma bai canja ma wani ba ainihin an baka ba sai a tsare ka daga wani bala'i da da ya nufi zai faɗo ma za za ka bi wani lungu za za ka bi wani gida ko kana zaune a wani gida kana zaune a ɗaki da an nufi wannan ɗakin zai ruso ma da an nufi wannan ɗakin ko wannan katanga da za ka bi za ta faɗo ma ainihin ta niƙe ka gaba ɗaya ta niƙe ki gaba ɗaya amma an yi roƙon Allah an yi addu'a Allah ya kuma karɓa to maimakon abin da aka roƙa a gan shi ƙarara sai Allah subhanahu wa ta'ala sai ya kare ki ya kare ka daga wani bala'i maimakon faɗowar gida maimakon faɗowar ɗaki maimakon faɗowar katanga sai Allah subhanahu wa ta'ala sai ya kaddaro kin zo wucewa ka zo wucewa yara suna bal sun ka zo wucewa yara suna jefe-jefe sai a jeho wani dutse sai ya faɗa ainihin a kusa da kafarka baba ya hakuri da Allah baba ya hakuri da Allah shikenan ka ce ku je ku je ku yi a hankali ne ku daina wasa da yawa shikenan makarantar ka to waccan katangar da da za ta faɗo ta nike ka ko ta nike ki to ita ce yanzu ta zama yanayin yan marmara yan tsakuwa yara suna wasa sun jiho kaga an sa addu'a ko kuma sai mutum ya je lahira a nuna mar abubuwa da yawa na alheri a ce wannan din naka ne ya ce ya kai na samu wannan Allah ya ce a duniya ka roƙe mu wasu bukatanka ba mu biya ma a can ba muka turo ma nan su ne nan kake kallo saboda haka bawa ya ce ma da ma duk ba a karɓa addu'ar ma sai da aka zo nan lahira saboda haka a dai yi roƙo mun faɗi wasu wurare da ake karɓar addu'a ana karɓar addu'a a lokacin saukar ruwan sama ana karɓar addu'a a lokacin da ainihin wato ake ikamar sallah ana karɓar addu'a lokacin da rundunoni guda biyu na musulmi da kafirai suka haɗu a wajen ɗaukar kalmar la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana amsa addu'a a lokacin kiran sallah ana amsa addu'a a lokacin iqama ana amsa addu'a a lokacin da aka ga Ka'aba ana amsa addu'a a lokacin da ainihin wato aka ce sulusun dare sulusun dare na ƙarshe ko sudusun dare na ƙarshe in an raba dare shida daga faduwar rana to in an raba shi shida to sa'a ƙarshe wato dab da hudowa alfijir da awa ɗaya ko biyu a wannan lokacin duk abin da bawa ya tashi ya yi alwala ya yi raka'a biyu ya roƙi Allah Allah yana amsawa ana amsa addu'a irin waɗannan lokuta ana amsa addu'a a lokacin da wato liman yake kan mumbari yana huduba ana amsa addu'a a lokacin da ainihin wato aka ce an gama sallah da an gama sallah mutum ya roƙi Allah Allah yana amsa addu'a wannan lokacin Allah yana amsa addu'a wato ta musamman ma din ranar juma'a daga sallar la'asar zuwa faduwar rana musamman awa ɗaya ko musamman minti ashirin kafin faduwar rana a wannan tsukin duk abin da bawa ya roƙa a wajen Allah subhanahu wa ta'ala Allah yana amsawa so da aka kada a yi wasa da waɗannan ainihin abubuwa duk abubuwa ne muhimmai to kaɗan daga cikin irin addu'o'in ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya mar komai amma bai gushe ba yana yin waɗannan addu'o'in Allahumma inni as'aluka al-huda ya Allah ni na roƙan ka shirya wattuqa Allah ina roƙan ka ainihin jin tsoron ka wal afafa Allah ina roƙon ka kamewa ga barin yin abin da ba daidai ba na kallo ko na ji ko na tabawa ko na aikatawa duk wani abu wanda dai bai dace na yi ba to ina roƙon Allah ka sa na kame ga barin yin wannan abu wargina Allah ina roƙon ka wadata ta zuci Allah ina roƙon ka wadata ta bayyane an gane ko turmudi ya rawaita wannan sannan yana daga addu'o'in da annabi yake yi Allah maka fili zambi Allah ka gafarta min zunubi na wasili fi dari Allah ka yalwata min a cikin gidana wa barik li fi ma razaqtani Allah ka yi min albarka a cikin abin da ka azurta ni da shi waɗannan duk abubuwa ne suna nan akwai addu'o'i suna nan daban-daban za mu kawo su muna biyawa a hankali a hankali insha Allah yadda dukkan wasu matsaloli in ana yi zai taimaka a samu warwarewar su yana daga ciki waɗannan addu'o'in da kuke kallo ku rika tashin yaranku dab da kullowar alfijir su rika karanta waɗannan addu'o'i ku rika tsare yaranku dab da faduwar rana ranar juma'a su rika karanta waɗannan addu'o'i Allah zai amsa waɗannan addu'o'i ku rika sa yaranku haka nan an yi sallar asuba kafin gari ya waye su rika karanta waɗannan addu'o'i Allah zai karɓi waɗannan addu'o'i kuma zai yi waɗannan yaran albarka Allah zai kiyaye su da wurin faɗawa irin bala'o'i da muke ta ji ana ta yi ɗin nan a rediyo kullum ana ta faɗar bala'o'i kala kala musifu kala kala da yawan waɗannan addu'o'in za su taimaka a wajen warware waɗannan abubuwan insha Allah Allah subhanahu wata'ala ya muku albarka ya yawa yara albarka Allah ya bada karatu mai amfani Allah ya bada arziki mai amfani Allah ya yawa yara albarka ya tsare su ga barin fadawa abin da ba daidai ba mazan su da matan su dan albarka alqur'ani dan albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق نصر الحق والحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق البرية العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين